أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya masu tarin yawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi da ikon shi da kaddarawa shi, si ya ba sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na sirar annab Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, wanda muke cikin wannan littafi mai tara albarka mai suna na biyu rahma, wallafa Profesor Muhammadu Sani Umar Musa DJ Lemu Hafizahullahu ta'ala. wannan shine insha Allah zai kasance darasi na goma sha takwas a wannan littafi idan ban manta ba insha Allah yau muna ranar litinin nawa 20 17 ko na'am 17 ga watan Rabiul Akhir 1446 Hijiriya wanda shine 16 ga watan watan 12 watan Disambar 2025 da hudu afon miladiya in sahat muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ga makatar da faɗan gaskiya da aiki da ita idan ban manta ba darasin da ya gabata mun yi da bayani kan na'am mun tashi kenan mun yi da bayani kan zan mu tashi al'ardu alal qaba'il kenan mun yi da bayanin na Isra wal Mi'raj da kuma durusu da ibar da ke cikin isra'i da miraji da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma as'ila al-muraja'a wanda ke da kwai a cikin shi yau insha Allah subhanahu wata'ala zan mu tashi qaulul musannif rahimahullahu ta'ala ardu nafsihi alal qaba'ili inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara bujurto da kanshi yana nuna ma kabilu kanshi an gane ko yana bayyana kan wurin ƙabilu yana kiransu zuwa ga Allah. Kasantin da aka turo ma annab sallallahu Alaihi wasallam ya ayyuhal mudaffir, ƙunfa an biyar, wa rabbaka fakabbiyar, wa thiyabaka fatahhir, wa rujuza fahjur wa la tamnun tastaksir tun daga nan kawai barcin annabi ya kare. Kawai kullum afkar ɗin shi ina zai yi da'awa wa za a je a kirawo ya koma hanyar Allah. kullum afkar ɗin shi wata hanya ce za a bi a gayyato mutane su shiga hanyar Allah an gane ko kullum afkar ɗin rasulullah so yake a gudu tare a tsira tare sallallahu alaihi wasallam shi ne kai ma mai da'awa kullum afkar ɗinka ya zaman to ka sanar da mutane Allah don a gudu tare a tsira tare ba don neman wani abu na hazzi na duniya ko wani abu bai makamancin wannan kawai don demi a san Allah a gudu tare a tsira tare zaka ga duka aikin annabawa kenan zaka ji a cikin zaka ji suna wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa illa ala Allah ko zaka ji suna aini ba da wannan da'awar da nake muku ba neman taimako ba nake ba wani kuku wannan lada ba nake nema ku ba kawai ina son mu gane mu ba Allah ne gaba ɗaya mu koma ga Allah lada na yana wurin Allah to rasulullah kwata-kwata bai zamna ba yanzu ya zo kuma fannin yake bujirto da kanshi inda larabawa kuraishawa sun kishi an gane ko sun yarda da shi yanzu duk wasu ƙabiloli yake son kuma ya shiga tunda shi ka san wato annabi sallallahu alaihi wasallam kowane annabi ana turo shi a wurin mutanen shi ne wa ila madiyana akahum shu'aiba aka turo shi a madiyana adawa aka turo masa nasu samudawa aka turo masa nasu kowa kowa da annabin da ake turo masu shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka bashi misiyon shamila aka turo shi gaba daya akan sakalai bashiran wa nazira akan mutane gaba daya da aljannu gaba daya bashiran wa nazira ya masa albishir kuma ya masa gargadi kenan kaga tunda na kusa da shi sun kiya an gane ko na kusa da shi sun kiya shi da rasulullah da ya so na kusa da shi su kama in suka kama gaba daya sai kuma a huta gaba daya a ci gaba da wasu addini to ashe akwai hikimar da Allah subhanahu wataala ya sa su wannan mutanen shi wannan dangin shi Quraishawa suka ki abun da yawa daga cikin su da farko sai daga baya suka kama an gane ko mun gan shi cikin durusun wa'ibar a baya mala ya ce ardu nafsihi alal qaba'il annabi sallallahu alaihi wa sallam yanda ya dinga bujurto da kanshi akan kabiloli kabiloli a ce kabilolin larabawa ya je wurin wanda ya bujurto da kanshi ya je wurin wanda ya bujurto da kanshi mala ya ce ma ba'da ruju'ihi sallallahu alaihi wa sallam min at-ta'ifa bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dawo daga ta'ifa mun gani yana daga cikin abin da yake shi yayi mawliki wata ruwaya ta zo annabi ya yi mulki an ce mai garin da za a mai umarni ya kaura su kama ma addini a taimaki addini addini ya yi ƙarhi shi ne gari ne mai yawan dabino haka ne ko to rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya kewaya ya leƙa nan kewayen makka kewayen makka sai ya gani babu garin da yake da dabino da yawa kamar ta'if banu saqif sai ya shirya ya tafi ta'if da awa mun gan shi ko ya shirya ya tafi ta'if da awa ya je tare da sahabin shi zaid ne ko zaid bin haris ne ina ji an gane ko rasulullah da ya tafi da shi yayi kiran su kwana biyu kwana biyu karshe suka sa aka dinga jiwa shi aka hada shi da wawaye da mahaukata na garin suka raka shi suka koro shi suna jiwa shi suna mai iwace iwace an gane ko wanda mun gani ya dawo ka hanya ti ya yi ya ase ya gaji shi kuma sahabin da nashi zai da an wurgo dutse sai ya kara jikin shi dan ya tare rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kanshi rasulullah da yazo wane ne mala'ikan duwatsu yazo ya isko shi yace Allah ya turo ni in kana so a dauki wannan duwatsun duka a shahi garin duka a dunza wato zaka gani kotan maka gari ne ko ina dutse ne ko ina dutse ne gari ne kawai cikin duwatsu ne suke kwata-kwata an gane ko duwatsu ne to don ma ne yanzu zamani ilimin zamani ya sadu an dan wawwatsa su an yi gine-gine wurin to sai aka ce a bar shi ya ba da izini a zo a wannan a walwatsa duwatsun ya ce a an gane ko aka ce mashi mala'ikan iska ya zo mala'ikan wane ne ya zo a ce a kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina son Allah ya hudo daga cikin su wanda zai taimaki addinin shi wanda zasu bauta ma Allah a bar su kawai a bar su ba su sani bane ba kaga hakuran annabawa ke a kira annabi kenan kamar annabi Ibrahim da aka daure shi saman majaujawa za a wurga shi cikin mi cikin wuta wata ruwaya mala'ika Jibril sai da ya aiki da fukafukan shi 70 ya je sama ya dawo akan an sako shi ya je ya ce aka ce ga mala'ikan iska ga mala'ikan ruwa ga kaza kaza a kashe wuta a yi kaza cewa ke a kawai annabi ibrahim cewa ke hasbi allahu wa ni'mal wakil allah ya isan mani kuma madalla da wanda ka dogara da shi ya zai isan maka shi yasa malamai suka ce ko kana cikin tsanani kana cikin matsala kana cikin kunci ka yawaita karanta hasbi allahu wa ni'mal wakil na'am Naam. Aiwa. Naam.
Yanzu to muka shiga muka. Yanzu ni gobe da sa ta sunan professor akwai professor Gida da professor Bako.
Dai dai kasa wanda ba shi ba.
Eh ba shi ba. A dan Bako ne sai na sa professor Gida.
Eh.
Gida ne sai na sa Bako.
Na'am. Watso ka ne za a yi.
Lahata. kuma in ka fito baka koma yanzu akwai wata wanda muke tare da ita amma na'am sai na tana sai kuke musu gida da ce ina da darawa da darawa ya lalace ce mun kawai ya hasbuna Allah
kwarai ko kuma wallahi ina yi in kama hanya na ta wallahi ina shiga ma sai mun musu SPK sai suka bani kilani ne wallahi haka ne tabbas a dokar in je ka a in ka huto baka koma tabbas tabbas wallahi ka gaya mun wallahi haka nan ne wallahi na su mu wallahi haka bani na kyara kuma shikenan kawai kenan to kaga ita hasbunallahu wa ni'mal wakil shi kullun addu'a da kake ganin ta wallahi in kai imani da addu'a kullun muna hadi garanti gare ka garanti gare ka kamar ka ce Allah na dogara da kai ko ma dalla kawai garanti addu'a in kai ta da garanti wallahi sai ta amsu babu tantama sai ta amsu kawai da mun ka san mu mu ne muke sare marayuwa so da yawa so da yawa muna sare marayuwa ba san ko mun gane ba kamar ita rayuwar nan da kake ganin ta tute tarase kuma annabi ya ce la yaruddul qadara illa du'a ba abin da ke mai da kaddara sai addu'a don ka yanzu ko da a kaddara an sa kaza sanadiyar addu'a da kake Allah subhanahu wataala sai ya shahi ya sauya wannan abu to lasiyan ma kaga hasbunallahu wa ni'mal wakil kai kai ai ga ne ba jiya ba pratik pratik ce gare ka ba turi ba wallahi duk matsalar da ka shiga kana karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbi Allah ka kara da hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim wallahi ka sha mamaki ka sha mamaki a rayuwarka kwata duk abin da ka sa gaba in ka gaba ka cin mashi ba Allah ya san ba alheri bane sai ya gotan ba da shi an gane ko ka duba ha annabi Ibrahim gashi ana baka garan ana ba shi garanti cewa yake a ku jira akwai wanda nake jira hasbi Allahu wani imolake ƙarshe Allah ya ce mi ƙulla ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce ya ke wannan wutai kuni bardan kaga wallahi Allah Allah Allah ƙarshe ne ya ce ya ke wannan wutai ki zama mi mai sanyi da Allah ya barta a mai sanyin sanyin zata yi ƙarau a samu matsala ka san in sanyi ya kai sanyi na shi zata zama ina shi ga ta wuta ce amma sai dai a dinga na shi a cikin wuta Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ce mata wa salaman sanyin ma sai ki sanyi mai aminci kamar kai ne kana cikin sahara cikin zahi a wurin tayi shofe a zo a sanya ka cikin kilmatizar darne kiri malam a zanyo ta sai din nan ta yi awa goma tana yi a zanyo ka ciki kayo daga wannan ya kake ganin ka Allah subhanahu wataala sai ce mata ala Ibrahim ka san da aka kyale ta kuni bardan wa salaman to duk wanda yazo sai hin waze shi an gane ko sai Allah ya khassasa ta ala Ibrahim Ibrahim kadai muke son ki zama haka kanshi sai shi shi kawai kama a aljanna ya hada ga wuta tana ci haba haba wai ba su iya isko ta saboda zahinta ba su iya shakuduwa kusanta amma shi gashi kwance nimis lahiya lau sai da aka yi majaujawa aka wurga shi saboda addu'ar da ya dogara ga Allah to kaga daga cikin haƙuran annabawa kenan an gane ko daga cikin haƙuran annabawa rasulullah sai ya ce a'a a bar su ina son Allah ya huddo daga cikin tsatsan su wanda zai taimaki addini shi anan ne mun sha bayani ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka turo mai wasu aljannu wanda ake ce musu shinnin nasibin haka ne ko wa istarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansisun falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin to bayan yayi wannan qadiyyar ne ya dawo daga qa'if eh me ake cewa rana zafi inda kuna ko haka ne ake cewa ko daman shi quraishawa sun fatattake shi kuma ya je ta'if sun koro shi sai ce to bar a fara watsawa a huta daga kabilan da nan kusa a watsa mu saura mun gane ko bada ya rudu nafsuhu al qaba'il fil mawsim sai ya kasance a cikin mawsim mawsimul hajj lokacin da ake hajji yana bujurto kanshi akan kabilu kabilu kabilu an gane ko wanda suke zuwa haji ai mun gani cewa sai kamun bi isa ana haji hajjin jahiliya akwai tako akwai hajjin jahiliya sai su zo su yi hajji ta jahiliya su yi ta shasharatun su yi ta shirka har da masu tsawafi a zar har da masu tsawafi a zar ana Allah mai zan boye ma Allah ga gama na gafara an gane ko to suna wannan abin kenan to duk in sun zo hajji an gane ko sai ka gani rasulullah sai yake zuwa yana bushurto kanshi akan wannan kabilun an gane ko kasan ita hajji da kake ganin ta adda annabi ibrahim annabi adda annabi ibrahim ne take kawai ake san makka tun jahiliya suna san ta da yace mi waja al-afida minan nasi tahwi ilai Allah ka sa zukatan nan na mutane su dinga mararin wurin nan yanzu ana cikin waye bai mararin zuwa eh kawai mararin zuwa kake kun baka san ba yadda shaukin yake taruwa a kanka so kake ka tafi kuma wai baka sani ba wanda wai dai yahi ka san komawa kai da baka taɓa zuwa ba shi ne zaka ga abin zai baka mamaki ai abu a ce kai da baka taɓa ganin shi ba kai kake son ka gan shi a to wanda ya ce wallahi ya hika kai baka san ba baka san ba bi ake kenan kawai shi so yake koma kai kuma hawa mata hin ne kake zaka ga zukatan mutane suna son wurin addu'a ta karbu warzuquhum min as-samarat Allah ka arzuta su daga ayan itace kaga furi kowane lokaci a ko ina kowane iri kuma masu kyau sabbi masu yi Allah mana gafara an gane ko in sun zo wannan aikin hajjin sai ya zo ya shirah lahumul islam sai ya zo ya zamna ga su kabila kaza ne wannan ya zamna ya kwatanta musu yadda musulunci yake shi musulunci kaza ne kaza kaza ne yana musu bayani wa yatlabu minhum iwa'u wan nasab yana neman kariya wurin su da kuma su taimaka mashi akan watsa addinin Allah mun gane ko hatta ya buruga kalam Allah annabi yana cewa ku taimaka mini ku kare ni haɗin isar da maganar Allah subhanahu wataala azza wa jalla wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yataharrak fil mawasim tijariya annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi kuma ya shiga bayan musim na haji yana zuwa kuma musim na kasuwanci ai ka san suna da me musim na kasuwanci suna da lokacin haji lokacin kasuwanci tunda suna da manya-manyan kasuwanni guda uku majanna da ukaz da wace ce yake zuwa wurin aswaq din nan nasu wanda ake taro kamar for for ne kasuwan nasu a shekara sai a yi kasuwa guda so ɗaya ake cinta mun gane ko to wannan kasuwannin ma yana zuwa kansu ai ma yanzu ana irin wannan kasuwa kasuwar for for sai ka gani a shekara an yi ta so ɗaya sai a zo duk a zuba haja a saki farashi mai arha irin wannan yadda aka san kasuwa irin na for din nan ban san ko na yanzu ba a da dai abin da zaka siyo a kowar shekka biyu watakila a cikin gari sai ya kai biyar ko a da inda kowar din da take an gane ko an saki an balle ne ko ɗan gari gari an zo an baza kaya kala kala kuma ya ka zo neman wani abu a kowar ka rasa shi to irin wannan kasuwannin ne annabi sai ya dinga zuwa yana faɗa masu ya ce wa mawasimul hajji allati tattamu fi alqaba'il da lokuta na hajji lokacin da ƙabiloli suke halhaduwa ƙabiloli suke tattaruwa wuri ɗaya annabi sai ya isko su sallallahu alaihi wasallam yana musu bayani bala yace ma wa kana abubakar radiyallahu anhu yashabuhu li ma'rifatihi bi ansabil arbi wa qabi'ilihum shi kuma abubakar wallahi abubakar yayi kokari da shi aka yi ta gwagwarmayar nan an gane ko ba a ɗashe ba suka shigo su abubakar gwagwarmaya tun ta farko da su ake sai yake bin annabi duk inda za shi saboda ya yi annabi sanin dangantaka na larabawa da ƙabilolinsu sai ya ce ma wannan su fami banu wane ne banu wane ne suka zane suka zane wa'annan ga shi nasabinsu ga yadda suke sai ya faɗa ma annabi annabi sai ya shiga ba mu gani ba hassan bin sabit hassan bin sabit ne ko me yi ba annabi shi ai ya taba cewa zai yi masu zambo amma bai san kabilolinsu ba bai san yadda suke ba an gane ko sai ya ce mai shi ga abubakar ya san kowa abubakar ya san komi da kowa sai ya tashi sai ya ce abubakar zama wani zamba a bayan labarin kan shi sai ya san zama mai yanke shi kasan hassan bin thabit shi yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam shayin rasulullah yana mishi waka an gane ko mu gane da muka ce waka ba ka doko min didi kai ta bugawa ba ka kan kakam ka ce kana yaba annabi bai san kidi ka kama shi kidi ko yanzu in zaka zauna ka rera ma annabi waka mai dadi ba tare da music ba ba tare da komi ba kawai karin baiti da rerawa mun fahimta ko ba tare da guluwi ba ka kai annabi inda bai kai ba ko kuma ka rage ma annabi matsayi an gane ko wannan ba matsala bane har lada zaka samu mun fahimta ko ka ziga annabi dan ka kare mai daraja insha Allah lada zaka samu dan soyayyar da kake mashi mun gane ko saboda akwai sa a lokacin annabi Aisha amma ka zo ka yi bige-bigen nan ne babu mutane suka ji suna baka labarin tala albadaru alaina an tarbe shi da ganga da mine ne yau mine ne harkon musulunci ne ba san ko mun gane ba su jima da shiga musuluncin ba harko ne in ma wai ta tabbata da akwai malaman da suke cewa bata ma tabbata ba an gane ko kenan zaka iya zuwa ka yaba annabi amma ka hudu music ka rera mashi waka sosai ta yi daɗi ka girgiza ka rera mashi waka ba ka wannan ba ka yi ta rawa ba kana kide-kide a ka rera mushi waka ka zana ta da kyau ka yabi annabi ka tace shi wannan yana da kyau kullum baitin da muke kawo ko a fatzatal asabi wanda yake ce masu ajinna khailana illam tarauha tusiru naqa mau'idu hakada kidahu yuwarina al-asinnata musbighatin ala aktafi hal asalin zumamu an gane ko hasan bin sabit yace ajinna khailana illam tarauha da ya tashi masa raddi zai yi masa abu sufiyan raddi da aka yi zo wannan sulhu da biya an gane ko da aka na su shiga da aka zo za a yi am kan a zo amul fatahi yake ba su labari yadda za su shigo fatahi ya ce adinna hailana ya ce kai allah wadaran allah wadaran da wakanmu kamar ka ce allah tsine wa da wakanmu ina amfaninsu ya ce amma in lamta rauha in dai ba ku ga da kanmu ba sun shigo maka suna ta da kura mau'idu ha kadahu su zo inda ake ce mai kadahu tsakiyar maka mu yi o mu yi wane ne wasanni da daukai muna ta da kura a sa akwai wasannin daukai ko o na daukai mu yanzu o zan fice dan moto ko na ana biki a yi wasannin a yi drift a yi o da moto a yi wasa da mota sirtu mercedes din nan a ko to akwai na daukai da ake shi ne ce in dai ba ku gansu ba suna ta da ƙura a daidai wurin da ake ce mai kadawo Allah wadaran da wakan namu ya ce a lokacin ku kuma maza duk kun tsere da gudu sai dai mata su huto suna bugon mu da ɗan kwali sun san ba ya kasa ba zan bi kuma sai da aka yi hakan fa kawai a waka ne ya yi a waka ne abu sufiyan lokacin hazzan bayanin da yi ma'amir saboda abu sufiyan yana cikin manya-manyan makiyar rasulullah a da ya musulunta an gane ko ya ce ala abdul abba sufiya da anni fa'anta mujawufin nahibun hawa'un ya ce ku je ku ba abu sufiyan labari kayan matsoraci ne an gane ko matsoraci ne banza ne kai ya ce hajjauta rasulullah fa ajabta annu wa inda Allah fi zakal jaza'u yanzu kai zaka zo kana yi ma annabi zambo kai abu sufiyan matsoraci haka samu damar yi ma annabi zambo ya ce to na baka amsa kambacin annabi ni na mai doma zamban kambacin shi ya ce wannan zamban kuma da zan maka lada ni nike samu wa inda Allah fi zakal jaza'u ya ce a tahajuhu wa lasta lahu bi kuf'in fa sharrukum wa li khairikum al fida'u ya ce har kai ka isa ka yi ma annabi zambo alhali kai kuma ba sa'an shi bane ba ba tsaran shi bane ba ai in ka ji ana gayin magana sai ka nemi tsaranka an gane ko sai tsaranka saka gaya magana wanda ba tsaranka ba ai kwarzini zai ma haka ma kasa ne ce to tsaranka ne har saka mai zambo ya ce to lalle dai tsakaninku dai wanda yake mummuna shine zai zama fansa ga wanda yake mafi alkhairi an gane ko wannan zaka gani Hassan bin Sabit yana da su yana da su da yawa ko lokacin da aka sa a shi ma sha'ir aka sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma annabi sallallahu alaihi wasallam zambo annabi ya ce duk inda aka gan shi a kashe shi duk inda aka gan shi a kashe sai ya samu wani ɗan uwan shi da ya ji labari sai ya rawa ne ya ce ɗan uwan shi ya kashe rihe ka fuskar shi tsaf da ya kashi kawai sai ya fara baiti umar har ya zara takobi annabi ya ce farshi mijibi ya kashi yake cewa in bi'tu anna rasulullahi aw adami wal afu inda rasulillahi mahmulu yace na ji labari labari ya iske ni cewa annabi ya bada sako duk inda aka ganna a kashe ni ya ce wal'afu kaga tausayi da rangwame da sassauta wurin annabi ai abin samu ne na san na same shi kawai an yake mana kawai an gane ko ya ce ba a hankali ba a hankali a mahalanka ba a hankali ka san wannan wanda ya baka na fila da ne ma ƙari yace qur'anu ne baka Allah subhanahu wata'ala ka bi a hankali ka yahe mani saboda shi shi ya baka qur'ani fiha mawa'izun wa tafsilu akwai wa'azuzzuka da yawa a cikin qur'anin nan da bayyanewa annabi yace ku yale shi ke da ya sha ya musulunta mun gane ko to kaga abubakar ya san ansab ansabu ya san nasabi nasabi na larabawa yanzu dan mutum ya zo ya wulakance ka an gane ko mutum ya zo ya wulakance ka in baka san ansab din shi ba da yadda zaka rama wani bi ya sha ya sha da kai ana ba da kisa wasu yara guda biyu an gane ko ana ba da kisa yara guda biyu ɗayan baban shi makaho ne kuma talaka ne ɗayan kuma gidansu da hali da komi ɗaya haka sai ɗaya yake ta'addi akan ɗaya yake masu kai da babanka makaho kaza wane ne wane ne yaro take mai ciwo ya wada ma uban uban ya kwatanta ya yi haƙuri ya ce ya bari ya fasa faɗa mashi in su yake yi wata rana uban shi ma sai ta shahe shi ya ce je ka ce ya gwada mana ubansa ai kai babanka makaho ne ko kai je ka ce ya gwada mana ubansa yo ashe shi yaron shi mai iya ne na ashe dan iya ne ne dan gaba da fatiha ake cewa ko dan gaba da fatiha ne kaga aka ce kaza mai tone tone ta tono wuka yankanta yayi ta nema kawai babu uba ko ba irin uban nan bane nan mutum ɗaya kawai kawai na ba a san waye uban ba to kaga in ka san ansab din mutum ka san nasabin mutum ka gama da shi ka san silsilar shi ka gama da shi yanzu mutum ya ga dama in zai zage ka ya nemo wani kakanka na biyar ya zage ka da wani lahi da yi kuma ka bincika ka shi yayin kuma ta maka ciwo abin kunya ya ta bibiyar ka kaka na biyar ko na nawa amma kuma shi yasa in kuma kana da na kirki kaga lahiya lau har Allah yake yabo wa kana abuhuma salihah a wani tafsiri suka ce wannan abu ma saliha kakansu ne na bakwai silsila ce take bin shi an gane ko silsila ce take bin yara shi yasa kullum ka zama mutumin kirki saboda kanka da silsilarka an gane ko ka zama mutumin kirki saboda kanka da silsilarka wai wata wata laya da muka ji ana yi a nan da magaran Allah mana gafara a da layar gadin gadin gadin in ka sha layan nan baka da gaskiya ba wai kai ba duk wanda ya fito daga tsatsanka ilefuti ilefuti kawai shi kenan an tsaura an kulla an yi sun kwalle duk wanda ya fito daga tsatsanka shi kenan ba shi ba samun alheri a rayuwa Allah tsare Allah mana gafara an yi kulle kulle to shi yasa a rayuwa kawai ka kasance kayi nasab ka bar silsila ka bar abun kwarai a rayuwarka ka bar silsila tsatso mai kyau an gane ko zaka ga tsatso mai kyau yanzu ko wani abu kai kwaba a ce albasa ba ta yi halin ruwa ba me ake nishi gidan ku ba haka ba suke suka ce ya ukta haruna ma kana abuki mra sau'in wa ma kanat ummuki baghiya maryam amma ma annabi isa ko wai ka sani dan kasancewa ana aiki da silsila da nasabi sai suka ce ya ke uwa harun kusan da yanki ba wai ka a ce ke maryam ma sai an fara tuno mata da mutanen yan famin nata ya ke uwa harun harun din ba na banza ba da idan bakin sani an gane ko ke uwa shi ce ma kana abokin ra'asau mutumin ke baban da ke ba mutumin banza ba ne ba uwarki kun ba bakarariya ba ce ba to an na nake haza mun gane ko shi yasa ka nemi ansab kai yanzu in ka zama na kirki to kuma uwan yaranka annabi ya ce ka nemo musu uwa ta gari saboda tsatsanka ya zama to nasab ɗinka mai kyau ne in wani nasab ɗinka ya ɓace ka mutu in nasab ɗinka ya ɓace ko kana raya ka mutu ka sha maɗiyanka abin kumya har abada jikokinka Ahmad Tijani Guruntum yake cewa in zaka auri mace, shababa da ku ya aure ba ku saurara ku shi. Eh, wannan nasiha ce ta ku duka. In zaka auri mace, ka duba halayyar nan tata. Wannan ho magana da yayi wallahi ta da burge ni sosai. Ka duba halayyar macen nan. In ka yarda a ce wannan mai halayyar nan uwarka ce take da irin wannan halin to ka yarda ta zama uwar ɗiyanka mun fahimta in ba ka yarda ba a ce mai wannan halin uwarka ce to ka yarda ta zama uwar ɗiyanka saboda ka cuce su ka zalunce su sai ku duba da duk wanda kuke shirin auren na halayyar su kun yarda kun yarda a ce eh haka ne halayyar malam abdulrahman a ce haka ne halayyar uwarka bakka da matsala uwarka take da wannan halayyar a ce shi kenan in makarantiya ce a ce ai kaga kowa zai so a ce uwar shi masha Allah makarantiya ce ko wanda ya taba ganin lahinta ko wanda ya taba shi rikicin ta kaza kaza a zano akhlaq masu kyau ko to ka san wanda kake neman aurenta mala Abbas tana da irin wannan halayya amma fi sabilillah ka dauki yarinya kun ta yi show da ita an ganta can an ganta can rabi can rabi can Allah mana gafara ka je ka kwaso ma biyanka ita cewa za a yi cewa za a yi uwar tasu tsohon elshoci tsohon elshoci yo kaza kaza sai ma ka zo ka yi ma wannan wani rikici ya haɗo ku da wani tsoho a unguwa ya ce je tambayi uwar ka waye wa ne ka za a yi ta ɓaci haraka ta ɓaci Allah mana gafara lafiya ma in tambayo ɗin ta matsala ce aka samu Allah kare mu shi yasa ka nemi nasabi ka kyautata nasabinka hifuzun nasal ka kiyaye nasal ɗinka yana daga cikin darurat abu na tilas ka kiyaye tsatsanka ka kiyaye dangantaka ka kiyaye zuri'arka mun gane ko mu dawo da rasu mala yace wal maqsud abinda yasa abubakar yake ba annabi sallallahu alaihi maqsud maqsudun wannan abubuwan duka da suka yi da annabi da abubakar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istamarra yad'u ila Allah ta'ala laylan hana annabi ya ci gaba yana kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala jurkon mu dare da rana da dare ya tashi ya kira da rana ya tashi sirran wa jahara duk da an ce mai fasda sai ya yi jahar kuma ya zo ya yi sirran an gane ko ka san akwai wanda wanda dole sai ka zo sirrance sanadiyar wani zaka zo mai asirrance saboda girmama shi saboda girman shi da darajar shi wani kuma saboda gudun matsalar shi eh yanzu zai kunyata ka cikin jama'a amma zo ku yi da shi a sabance ko gaskiya zaka faɗa mutane mutane annas asnaf akwai wanda kana iya faɗa mai gaskiya gaban jama'a yana iya doka akwai wanda zaka iya faɗa mai gaskiya sai ka sirranta mashi sannan ya doka akwai kuma ko da bai doka ba in asirrance da to ba zo ya fadda haka ba yi ma hayaniya cikin jama'a mun gane ko ko wanda sai ka yi mai asirrance ka bi shi sannu-sannu shi ke na sai ya amsa in kuma bai amsa kuma wani bayaji ba bayaji ba ma ta haɗo ku an gane ko saboda akwai mutane sharrin mutane in ya kasance mutum yana da sharri to ka bi shi a hankali akwai wanda in yana da sharri ko gaskiya zaka faɗa mai sai dai ka faɗa mai asirrance kuma ka ba shi a wuri da hikima mun gane ko kuma ka sakan mai huska annasa asnaf wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an ce mai wani yana neman izini zai shigo wurinka ya ce madalla da wannan mutum madalla da wannan mutum annabi yana kishin gide ya zo kawai suka yi magana su normal suka yi hira sai ya tashi ya tahiye su ana da aka ce wani ya zo yana neman ka annabi ya ce fil wannan mummunan mutum mai sharri auka ma ja ta ruwaya amma da ya zo sai annabi ya tashi ya gyara ya tarbe shi ya kimtsa yake mai dariya yake mai mulmushi mun gane mai sharrin ne hake mai mulmushi ha mara sharrin kuma kawai normal aka yi gaisuwa da shi kamar yau da kullum sabai suka ce ya ne rasulullah wanda suke kusa da shi ya ne shi wannan ka ce ma da shi kuma baka tarbe shi ba da ƙarfi wannan ka ce mafi sharrin mutum kuma ka tarbe shi da rasulullah ya ce ai su ina ana karbar su ne don gudun sharrinsu to duk in ka kasance ka zamanto wanda ake ba wannan don gudun sharrin shi wallahi ka shiga uku duniya da lahira an gane ku kawai ana mu'amala da kai don ana tsoron zuciyarka don ana gudun sharrin ka a ce fuce shi yasa yana da kyau yana da kyau mutum ya dinga tuntuɓar 'yan uwan shi su zama mai madubi ba san ko mun gane ba kai kuma in dan uwanka ya tambaye ka ka zama mashi madubi ka zama mashi madubi renal example yanzu ai dai kana gani dai ko ba komi dai na yi dai malam sharif haske eh duk da dai an ci shi an ci an kode masha Allah na yi shi sai ko to yanzu malam sharif muka zo muka jera da shi gaban madubi yana dan gyara yana sa ya ga hasken shi madubi ya nuna mai na yi shi haske kaga bai nuna mai siffar shi saka zai nuna mashi amma in ya samu da wani wanda yake mai hubbul a'ama yake son shi abiglama ta zai yahi na haske haka ne ko kaga bai zama mashi madubi ba to ka zama ma dan uwanka madubi in ya nema ka zama mashi kuma kai a matsayinka na mai son gyara cikin al'umma ka dinga tambaya abokanka su zama ma madubi ana zaman lahiya tambayi abokinka malami ne ne halina me kake tunani da halina menene nike mara kyau don in canza saboda akwai abubuwa suna iya maka ishafe ba san ko ka gane ba muna ganewa akwai abin da yana iya ma ishafe duk yanda kake son zama mutumin kirki wai menene kake gani ya kamata ya sauya a halayya kuma ka kwatanta mai ka zama mani madubi fa kaga madubi bai karya ko faɗa mani mara kyau da mai kyau kai ya kasance kai ma kana cikin irin wanda ake zama da su a cikin larura in ka zama to cikin wanda ake zama da su a cikin larura ai an shiga uku Allah tsare mu Allah kare mu mu zama mu ƴan uwan mu madubi kuma mu nemi ƴan uwan mu su zama mu madubi sharrin mutane kuma ana kaga yadda ake tarban su ana bin su da halin su magana ma a dinga yin su a samace Allah mana gafara na'am yace la yasrifu an la yasrifu an zalika sarifun annaba anan da a wannan duk wani mai ijewa mai tunkudewa bai isa ya tunkude shi a hana shi da'awa ba wala ya rudduhu an zalika radin duk wani mai maido ka bai isa ya maido ba ya hana annabi da'awa sai ya tai wala ya nam wala ya sudduhu an zalika sadin duk wani mai toshewa in ka toshe sai ya sauya hanya shi dai sai yayi da'awa an gane ko in ka toshe sai ya sauya hanya shi ma sai ya nemi solution da yawa ka kun danne nan sai ya can kun danne nan sai ya can yattabi'un nas fi aidi fi andiyatihim yana bin mutane a fada fada ta su an gane ko fada fada ta mutane yana bin su kawai sai isko ka fada ya maka nasiha an gane ko kana zamne to yanzu ka duba tsakanin da Allah a cikin mu nan a cikin mu nan dukan mutullabul ilmi ne wa ka ta gani ya je fada ta iya ne ya zauna ya musu nasiha to annabi fadodin sai yake zuwa ya zauna ya masa nasiha ya ce ku ji tsoron Allah ni an aiko ni wa ya taɓa zuwa fada ya yi nasiha ina mala ibrahim yau bai zo ba shi ne malamin namun mu ina ya taɓa zuwa Allah wani gafara kaga annabi yana zuwa fada fada yana masa nasiha an aka ce an diya jam'i ne na nadin mazamni an gane ko majalisa majalisa yana masa nasiha mun gane ko malam ya ce maka wa majami'ahum wa muhafilihim fil mawasid da duk inda suke halhaduwa da duk inda suke kewayewa kaga ai zaka ga duk inda zaka zo zaka ga ana a wani wuri misali ka zo kasuwar kauye in mai wasa mace ke zuwa ka gani sai su kewaye shi to dan ma rasulullah sai ya zo ya nasiha an gane duk inda za a haɗu ko a kewaye wani abu sai ya zo ya yi ta masa nasiha ku ji tsoron Allah ni manzo ne kaza kaza wa mawaƙi hajj da in an taru ana hajji kuna hajji yana maka nasiha an gane ku yanzu ma akwai wanda suke wannan ana kuna dawafi ga mutum yana dan maka nasiha amma kuma akwai masu maka wayo kuna dawafi ya nemi sai ya ida tsaf ya roƙe ka ka bashi wani abu ya ci abinci ka ji fatan basira eh mana fatan basira ne kai kana dawafi kana gindin maganin in ji bahulla ce yana dawafi ana kewa ya ce gogon yana ciki ne Allah wanda gafara to kai kana bakin ka'aba wa zaka tambaya da Allah ka ce mutum ya baka kuɗi to wallahi akwai masu wannan kuna dawafi sai ce ba dama dama ga ma kai faransai kawai faransai ka bar shi bakin shi wasu kasashe babu faransai kawai ka ya ci ma hello brother wane ne yana ma english how are you please give me wane ne wane ne ne ake cewa to fi sabilla in ba batun basira ba kai kana gindin ka'aba ka yi roƙo wazan roƙa hauka cewa ne kai kana gindin maganin ka roƙi wani eh akwai wani hikaya shi ma ana badawa ana badawa cikin sarakan nan na da makka an zo wato shi wani mutum ne cikin hadiman sarakan makka nan ko kuma a ce cikin masu mulki ya haɗu da wani mutum shi mutumin duk abin da yake so sai dai ya roƙi Allah kuma ya roƙa Allah da yake da yake ne ko sun huta ina ne mina ne na ɗan mance kisa barin kata ala ma'anar kisa sun huta ne mina ne ina ji sai shi mutumin ya ce ba askar masu kula da shi a bar shaɗan rawa na'am hutu ne ya huta ko a bar shaɗan rawaya valaye a bar shaɗan rawaya ko ka ji kisa ko ya huta ya rawaya kawai a shirya haɗu da wannan mutum ya ce ka kawo nama ne wai shi a shi roƙon Allah ne ya kawo mashi nama kawai da ya ga mutumin ne ya ce nama ne ka kawo ya ce a ya ce to shi kawai nama ya roƙa a kame shi ne yake jira ya koma basara ke yasa aka kawo naman nan ana nan sun gama ya ce masu shayi ko ya ce ya rab Allah ka kawo mana shayi yana zamne kawai wasu su ma suka zo bi ake ce mashi sun zo su zamna su ma su rawaha su zamna su kuma suna da shayi ya kwashi naban da ya kai masu ko suka ba shi shayi ya ce ya rabu bisa da hulu hatta da hulu wai Allah ya nema kuma in ya roƙi Allah ka gane in ya roƙi Allah ba wani kawai yana da garantin sai an samu kuma samun haki kaga roƙo Allah da yaƙini to wallahi ko kai yanzu ka roƙi Allah da yaƙini sai ka samu kawai roƙa da yaƙini tak tak tak tak yadda take mun gane ko ya ce da wurin haji ya du'u mallaqiyahu min hurrin wa abdin annabi duk wanda ya haɗu da shi bawa ne ko da annabi sai ya kira shi zuwa ga musulunci wa da'ifun wa qawiyyin ko mun raunin ka ka duba larabawa yadda suke wulakanta bawa misali ko kuma mai rauni a lokacin jahiliya amma annabi ba ruwan shi ko mun raunin ka sai ya kira ka wa qawiyyin kuma ko mun karhin ka wa ghaniyyun wa faqirun haka zalika wa ghaniyyun wa faqirun komin wadatarka komin talaucinka annabi ba ruwan shi kiran kai yake saboda duka wurin ku aka turo shi an gane ko jami'ul khalqi indahu fi dhalika sharhun sawa a cikin duka wannan kiran da yake duk wani wanda yake duk wata halitta duk wani yanayinka stacin ka wane ne bai jin shi kawai ɗaya kuke kiran ka zai ga Allah haka aka wannan ne shi haka aka mai umarni an gane ko shi yasa anan zaka ɗauki wata izina da ake zaka ga yawa daga cikin malaman mahalla masu gafara in suka tashi faɗin gaskiya sai ka gani ana kallo alajin unguwa yana ta kwaba yana ta wannan kowa shi ka faɗa mai gaskiya yake saboda yana da hali a ba haka ba haka ba abin yake kowa yana haifa faɗa ma shugaba gaskiya saboda shugaba ne saboda yana da hali amma talaka talaka da yaƙi mustahabi yanzu za a zo ana shirin kafarta shi Allah mana gafara sai ya bar mustahabi kaza kaza kaza shi kuma wancan wajibi ya bari an gane ko kaga misali misali ka gani a zo wurin zakka ka ce a hudda zakka a zo ana ba da zakka da dala ɗari ɗari ana hudda ta an hudda zakka amma dai ba a bi ta bayan da aka ce a hudda fi sabilillah mutum ya hudda zakka miliyan miliyan biyar ya zo ya bada ta da ɗari ɗari maimakin ka samu wasu mutum goma ka ɗora su a wannan kawai kuɗin wannan ne ka ba su katari za a yi ma akwai dan sigari je so karto guda ya sa aljihu nan da karto yake tamanin ko ya kada kafe ya sha Allah wani gafara na'am ya ce dukan su sawa in suka tashi waɗin gaskiya zaka yi wa'azi kowa ka faɗa mashi gaskiya ka san me ke kakin faɗa ma masu kuɗi gaskiya kwaɗayi kwaɗayi shi ke kakin faɗa masu gaskiya daman kana kwaɗayin a baka buhun shinkawa ko a baka sadaka ko wane ne zakka azumi ko mine ne sai ka ce to inda haɗa mashi a shi yasa ake son kai a matsayin ka malami ka tsaya da ƙahokka ɗalibin ilimi ka tsaya da ƙahokka rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa neman kuɗi yake ba mun gani a hijira da zai yi tsakanin shi da abubakar ba hijabi ba abubakar ya tanadi kayan hijira ko annabi cewa ya bi ashirin bisa mane zan haura kuma ka mai hijira amma biyan ka kudi zai ka duba haka gani hijira ha ka duba yadda annabi yake da abubakar yadda dukiya abubakar take to talaman ta rasulullah amma rasulullah ce ya hobi sanani mun gane kaman kai yanzu misali zaka raka malaminka kana da hali misali zaka raka shi wani bulaguro a motarka yace sai ya baka kudin mai kuma kana da halin watakila ka ma yi shi halin kaga ai baka ma amsa ba ko amma rasulullah ya ce bai bi saman biyan ta zai shi yasa ba a son kai a matsayinka na ɗalibin ilimi ka tsaya kawai ci ma zaune kullum ka nemi solution ka nemi Allah zai baka wai shin baka mamaki ala sabil misal ka tsaya a kasuwar garin ku kadai je ka kasuwar dole ka gani mutum nawa suka hutu suka bude shago marasa iyaka ko ɗan kasuwar garin wasai mutanen garin yawa amma kuma kowa Allah sai ya bashi abin da zai samu ya ci haka ne ko to abun bai baka mamaki wani bi sai ka ce anya ba a turo wasu mala'iku mala'iku sai maku cinikin ba su tare su Allah mana gafara kai dai nema kan ka tsaya kawai kai kawai kai ga kanan dai alan kosa la si surtout les étudiants excusez-moi les étudiants me matsalan nan ni ma dai ina ciki me kowa matsalan nan eh mana wai ka gani mutum narke kirkato masha Allah wanda a ƙauye ya kusa yi budurwa aure kana tambayi shi in zai huta ekol sai an bashi kudin recreation da kudin wannan tike fi sabilillahi ato da kusan kusan fensan kan tarantan ba bai iya juya biye ba bai iya kasuwanci ba bai iya komi ba kaga aiki ne gare mu kana jiran kuma gida ka Allah mana gafara Allah mana gafara mu sauya gaskiya mu sauya afkar ɗinmu mu sauya afkar ɗinmu ko ya jonglage yake a dinga isa shi a nemi albarka cikin shi wallahi Allah zai sa ba abin albarka nawa ka gani wanda zaka gane su ɗalibai ne har suna rike gidansu kuma ya cire ɗin suke eh kaga suna ɗan jonglage ɗinsu ana ɗan bige-bige eh ana ɗan bige-bige kaga ya ci har yaya aure Allah da bige-bige shi ba ya zo ya ce sirburusu ba ya ce an ba da ita sirbursa ya ce ko Allah mana gafara wa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya aridu nafsuhu ala nas bil mawaqi fa yaqul a wurare yana bijirtar da kan shiga irin abubuwan da yake ce mutane hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi ya jama'a daga cikin ku akwai namijin da zai doke ni mu je cikin mutanen shi cikin jama'a shi fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi azza wa jalla ce saboda kun san mi shawa sun hana ni in isar da maganar Allah subhanahu wa ta'ala sun hana ni in isar da maganar ubangiji na wa zai kai ni cikin mutanen shi dan isar da maganar ubangiji na wa yaqulu rabi'a bin na'am abbadin na'am adili adili ko Rabi'a bin Ubbad yake cewa ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naga annabi sallallahu alaihi wa sallam basara aini bi suqi zi majazin a wannan kaso wanda ake ce mai majazin ya ganshi da idan shi yake cewa ya qulu annabi yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutanen nan qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah ku samu rabo duniya da lahira an gane ko kaga irin abubuwan da yake hadi wa yadkhulu fi fishajiha ya shiga cikin tsakiyar wato kasuwan na an gane ko wannasu mutaqassifuna mutane suna kewaye da shi alaihi sun kewaye rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama ra'aitu ahadan yaqulu shay'an wa huwa la yaskut yace ban ga wani mutum ba yana cewa uffir shi kuma annabi bai kyalewa ci gaba yake kawai sai da a kewaye shi ana kallon shi yace ku ce la ilaha illallah su kyale shi kuma ya ci gaba da wa'azi yayi tai yayi tai wa ya ƙulu ayyuhan nas ƙulu la'ilaha illallah tuflihu annabi ya ce ya ku mutanen nan ku ce la'ilaha illallah ku samu babban rabo mun ga kalmar alfalah ita ce babban rabo a larabci wanda babu rabo na ƙarshe kamar alfalah falahun shi yasa aljanna da Allah ya ida ta ce in tuki ke yi magana aljanna da ta kalli kanta ta ji daɗi sai ta ce kad aflahal mu'minun wallahi mu'minai sun samu babban rabo su zo su shiga nan Allah samu ciki don mu samu babban rabo insha Allah na'am wa ra'aytu aba lahabin bi ukazin yace ha ilau dai kuma naga aba lahab a suku ukaz kasuwar da ake ce ma ukaz wa huwa yattabi'u rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shi abala a cikin suku ukaz yana bin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa yaqul yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inna haza gawa kun ga wannan ya rude ya wawanci wawanci ne yake hauka ne yake muku yace fala tahun fala tahuyanna an alihatikum kai ya ruda ku an alihati abaikum kai ya ruda ku ya badda ku daga allolin wato uwayenku wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya firru minhu annabi da ya ga yazo yana mai sai ya tsere ya bar shi ya shi ya sauya wuri ya tattaro jama'a yana masu wa'azi yana kiran su ga Allah wa huwa ala asrihi shi kuma rasulullah bai sauka ba daga wannan turbar tashi yana ta musu nasiha kawai qulu la ilaha illallah tuflihu mala yace ma an jabir bin abdullah an samu daga jabir hadisi daga jabir dan abdullahi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam labisa ashara sinina annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamna shekara goma yattabi'u an-nas fi manazilihim fi al-mawasib wa fil mawasib fi manazilihim fil mawasib yana bibiyan mutane a cikin wato masarkin su duk inda suka zo aka zo mausim aka zo mausim yana bibiyar sa a cikin masarkin su mausimul hajj ko mausimul tijara akwai mausimul hajj akwai mausimul tijara yana bibiyar su kenan lokaci wa matanna wannan kasuwar matanna kenan wa ukaz da suku ukaz duka yana bin su wa manaziluhum fi mina in sun zo mina ma yana bin su na yana cewa me man yu'yi ne wa zai kama mani ya taimaka mani manyan surni wa zai taimaka mani hatta uballiga risalati rabbi har in samu in isar da sakon ubangiji na wane ne zai kama mani ko ina rasulullah yana bibiya falahul janna tun daga nan an mai albishir da aljanna kai wallahi an yi raba aljanna da kuma su ma sun yi kokari zaka gani da sun yi kokari annabi ya ce falahul janna wa zai yi kaza wa lahul janna wa zai yi kaza wa lahul janna na'am fala yajidu ahadun yansuruhu ahadan yansuruhu annabi ya ce wannan sahabin na Jabir bin Abdullah ya ce annabi bai samu mutum ɗai ma wanda yake amsa mai bare ya kama mashi wa yuyihi babu wanda yake taimaka mashi hatta inna rajulan la yartah min madrid banu tamim kenan madrid su ne wanda cikinsu akwai banu tamim mutum ya taso tun daga madar ko au minal yaman ko mutum ya zo daga yaman ila zawin rahimihi ya zo wurin yan uwan shi wurin dangin shi fa yatihi qaumuhu sai mutanen shi su zo mashi fa yaquluna lahu sai su ce mashi ihdar kabi a hankali muna maka kashe gulaman quraish la yaftinuka akwai wani saurayi ba quraishi yana nan muna ma kashe kai ya fitine ka kan ma ka saurare shi in ka saurare shi bi za kai ka san su inda aka yaudare su inda aka yaudare su hana su saurare ake kalkushi ita kuma gaskiya in kashi ta kasan gaskiya gaskiya sunan ta gaskiya in kashi gaskiya dole ka bi ta haka ne ko to sai a hana su sauraren su an gane ko kar ka saurare shi kan ma ka saurare shi ai shine nace muku wannan walid walid ne ko walid aishi bai taba saurara annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta mai makirci rannan shine yace bari in zo in shi wai meye yake cewa za a yi nan ma za a yi wani makircin ne sai ya zo ya ji annabi yana karatun qur'ani mun gane ko mun yi bayanin shi baya ko da ya zo ya ce ma mutane shi kai wallahi inna fi kalamihi la halawa wa inna fihi la talawa ci wallahi maganganun da yake wadi akwai dadi akwai samun nutsuwa ana neman mi za a mashi ya ce suka ce kawai sihiri ne in mutane suka zo mu ce masu kanku saurara ɗan dabo ne ya ce wallahi laisa sihir ai mun san masu asiri ɗan dabo ne ya ce duk wani mai dabo mun san shi wannan ba dabo ba ne ai makareci ne ya ce duk wata ƙarya mun san ta suka ce wai ya ne ko dai ka yi imani ne ya dai kake min wannan magana kai da kai muke wannan suka ce ya kake son mu ce shine ya juya ya juya sun ma'adbara wasu takbar fagala in haza illa sirri yusar mun yi shi baya ko Allah mana gafara kaga kenan sai su ce kan ma ka saurare shi kai ya fitire ka wa yamshi baina rihalihim yad'uhum ila Allah duk da wannan dai cikin wato wannan din sai yake tahiya rihal aka ce convoy din su eh caravan din sai yake shiga yana kiran su zuwa ga Allah subhanahu wataala yushiruna ilaihi bil asabe sai su dinga nuna shi ka shi can ga mutumin can ga mutumin naku can ya tafi wurin suwa ne kar ku yarda da shi an gane ko kenan insha Allah nan ya kamata mu tsaya sai in Allah ya kai mu satin sama in muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu tashi wa durusun wa ibar haka ne ko fata abin da muka yi daidai Allah babu ladan shi kuskure karamcin ilimi ne daga gare mu Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi shahi shi daga kirazan mu اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين ربنا وقد هوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته